الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kowa ku amsa sallama ne muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarun albarka yinin talata wanda yau ya yi daidai da 27 ga watan 12 musulunci yau hijira na da shekara 1443 daidai da 26 ga watan bakwai miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usuna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan masallaci namu kuma a daidai wannan yini mai tarin albarka idan masu bibiyar ba su manta ba muna nan cikin suratul amfani sura mai nan ba ta takwas idan ka faro kirgin surorin alkurani daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai nan ba ta talatin cif a cikin wannan sura suratul amfani yau za mu tashi aya mai nan ba ta talatin da ɗaya a ita wannan sura insha Allah wannan kuma shi ne darasinmu na takwas a cikin wannan sura suratul amfani adaran ma inda Allah ta'ala ke cewa iza tutula alaihim ayatuna wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin Allah ta'ala ke cewa wa'iza tutula alaihim ayatuna a yayin da aka karanta musu ayoyin munji Allah ƙalu ƙadisam ina launa sha suka ce ƙadisam ina launa sha laƙulla misali haza a lokacin da suka ji an karanta musu ayoyin alkur'ani mai girma ya suke cewa launa sha'u laƙulla misali haza mu ma da mun so za mu iya faɗar kwatankwacin wannan maganar ma'ana suna ganin cewa alkur'ani za su iya kawo kwatankwacinsa har ma su haƙara da cewa in haza illa a satiril awwali ai shi wannan abin da muhammadu yake karanta ba kowai ba ne face a satiril awwali face ta tsiniyoyi na mutanen farko ai a kazibil awwali ai ma satsara homin al-isas wal akbar abin da mutanen farko suka rubuta na kisoshi da labaru haka Allah yake bamu labari a wannan aya malaman tafsiri tun daga Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala zuwa Imam al-Bagawi zuwa su Imam Abdurrahman Nasiru Sa'idi zuwa su Ibn Ashur a cikin littafinsa da kuma wannan malami wanda ya al-Kashaf Imam Zamakshari duka sun kawo sunan An-Nadr bin al-Haris shi ne ya faɗa wa manzan Allah wannan magana launa sha'u laƙulla misal haza da mun so mu ma da min faɗi kwatankwaciyar irin wannan magana to shi annadur bin al-haris ɗan kasuwa ne daga cikin ƙwarai shawa iya zuwa fasha ko farisa ko mu ce iran a yanzu iya zuwa iya saro kayayyaki iya kawa gari maka to fasha ko farisa wani yanki ne wanda suka daɗe da cigaba suna da hadara suna da tsohon civilization suna da cigaba tun a wancan lokacin suna da rubuce-rubucen tarihi da sauran abubuwa to idan an nazar bin al-haris ya je iran ta yanzu sai ya ga ana sai da irin wannan rubuce-rubucen labarurukan mutanen da to idan ya je can sai ya siyo idan ya zo garin maka ya ga manzan Allah yana karanta alkur'ani sai ce launa sha'u la kullu misli hada inda irin wannan labaruka ne mu ma amman so zamu iya faɗa yi an fahimta yanda ya zauna yake faɗa mu ma muna da dama mu zo mu faɗa ki iya ganin wancan abin da yake siyowa na rubuce rubuce mutanen fasha to iya ganin kaman zai yi daidai da alkur'ani har ma ya dora da cewa in haza illa asatirul awwalin ai ba komai muhammadu yake karanta muku ba face a satirul awwalin a satirul jam'i na usutura ai tasuniya ko labaru irin labarun da da na yanzu din nan irin dare dubu da ɗaya ko irin waɗannan wannan aka wannan ahadithul kadhiba irin wannan rubuce-rubucen da ake tayi to su ne a satirul awwalin wanda za a tsaya a baka labari amma bai da tushe a karanta ma labarin wane ya mutu ko a mun samari ne a littafin soyayya ai wata tana nan tana kuka an kulle ta daki ta ce sai wane har tana kukan jini shi kuma wannan bayanan ya ji ya gudu ya bar gidansu duk in ka ce ina ne garin sai a ce ba gari ka zai ya zama asatirul awwali ne kenan an fahimci wannan wani suna asatirul awwali shi yasa karanta su da rubuta su bata lokaci ne iya cikin bata lokaci abinda ba shi da tushe ba shi da makama ka zauna ka ɓata lokaci wajen jinsa ko saurarensa ko rubuta shi ga gidajen rediyo da duk suna yi wani a ce daga marubutanmu wasu a ce da menene suke cewa dare dubu da ɗaya ga suna kowane rediyo da irin taken da suka bawa irin wannan ƙarerayin irin wannan tatsuniyoyin kuma kai ka zauna domin rashin aikin yi gaba da minti arba'in ko awa ɗaya kana ji har ma siris ne baka so ya wuce ka ka ji na jiya baka so na gobe ya wuce ka wannan asatirul awwali da kenan wannan ƙaryace ƙaryacen mutanen farko to annatur bin haris idan ya je fashe su irin wannan sai ya ce zai kwatanta shi da alƙur'anin da annabi muhammadu ke karantawa har ma ya ce in haza illa asatirul awwali ai wannan ba komai bane face tatsuniya irin ta mutanen farko da ake rubuta ta a tarihi kuma ba wannan bane faru sun faɗa cikin suratu al-furqan وقالوا أساطير الأولين اكتتبها وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تبلى عليه بكرة وأصيلا ما يبقى ده القرآن قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض مم.
إنه كان غفورا رحيما وقالوا سكتشي أساطير الأولين اكتتبها shi alƙur'ani rubutu ne na tatsuniya ta mutanen farko wanda manzon Allah yake nema a rubuta masa a mata shifta a rubu a faɗa yana rubutawa fahiyya tumla alaihi bukuratan wa asila iya da malami da yake zuwa ya karanta mai safa da mareci in ya je ya jiyo sai ya zo ya tara ku ya ce wahayi aka masa ba wani wahayi ba Allah bane ya saukar sai Allah ya ce ƙarya suke yi. shi alqur'ani anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard alqur'ani wanda ya saukar da shi shine wanda ya san sirrin sammai da ƙasai duk mahaluki babu shi in ba Allah ba ya'lamu sirra fis samawati wal ard wanda ya san abin da sammai bakwai suka kumshi ya san abin da ƙasai bakwai suka kunsa iya da labarinsu to shi ne wanda ya saukar da alkur'ani a kullum idan wannan magana ta zo muna buga misali ga mutum dai mun taru muna cikin masallaci a zaune amma yanzu haka presently ba wanda ya san me ake a gidansa ba wanda ya san a yanzu nan da ka duba agogo yanzu dai gashi bakwai da minti wajen goma sha bakwai misali to ba wanda ya san yanzu me ake a gidansa ballantana ka san gobe ko ka san jibi ko ka san 2023 shekarar dabi ko ko ka san 2027 shekarar zaɓe ballantana har ka buga buri kace sai ka kai wancan lokaci a yanzu ne me ake a gidan ka baka sani ba me ake a bayan masallacin ne yanzu ka baka sani ba wannan gaibi ne Allah ne kadai ya san wannan shi yasa yace alqur'ani wanda ya saukar da shi wanda ya san gaibi ne ya saukar da shi ba tatsuniya bace ba labarin da bahi da asali bane shi qur'ani hasali li kulli naba'in mustakar duk abin da ya zo da tabbatacce ne daga Allah babu zancen dan adam babu shirme babu shirbici a ciki qur'ani ne magana ce ta gaskiya ƙarshen surtu yusuf alaihi salam Allah ta'ala ke cewa laqad kana fi qasasihim ibra كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون Allah ta'ala ke cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab hakika cikin kissa da manzon Allah yake ba ku tunda kan annabi nuhu ko kuma annabi adam annabi nuhu annabi ibrahim da sauran annabawa da yanda Allah ya dirka ke al'ummatan da ba su yi imani ba sai Allah ke cewa ibratun li ulil albab akwai abin kula da abin lura da ma'abota hankali sai Allah ya ce ma kana hadisan yuftara qur'ani ba kirkirarren labari bane ba kirkirarren magana bace ta'ala Allahu an zalika ulwan kabira qur'ani ba kirkirarren magana bace ba labari bane ba labarin wannan labaruruka marasa asali bane ina ma kana dai sun yi fitar walakin tasdiqal ladhi bayna dai wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahma liqaumin yu'minun qur'ani iya gaskata abin da yazo kafin sa a taura linjira da sauransu wa tafsila kulli shay qur'ani yazo da labari daki daki abu zai faru nan gaba ma qur'ani ya bada labarin sa iya mutuwa abin da zai faru a kabari abin da zai faru a hisabi a filin ma'ashar abin da zai faru a wuta abin da zai faru a aljanna qur'ani ya bada labarin sa tasta walakin tasdiqal ladhi bayna wa tafsila kulli shay wa hudan wa rahma likum minhum qur'ani shiriya ne kuma rahama ne amma ga masu imani kaga wannan shine bambancin alqur'ani da asatirul awwali asatirul awwali ne ba ta da wannan ba ta da wannan tushen ba Allah bane ya saukar da ita labaran ta ƙarya ne ba su da tushe abinda za a yi gobe ma ba ta sani ballanta na abinda za a yi ranar alkiyama to wannan shine bambanci tsakanin alqur'ani da wannan kai ba ma asatirul awwali ne ba sauran littattafan da Allah ya saukar da gare shi ba wanda ke alkur'ani mai girma kowane littafi daga littafin annabi Musa littafin annabi Isa littafin annabi Dawud da takaddun da aka bai annabi Ibrahim alaihi salam malami suna cewa ba wanda ya haddace wannan littafin sai annabi a duk mutanen annabi Musa ba wanda ya haddace a taura sai annabi Musa alaihi salam duk mutanen annabi Isa ba wanda ya haddace linjila sai shi haka annabi Dawud sai shi amma alkur'ani mahaddadan suna na bila adadi wannan bambanci ne ɗaya daga cikin bambancin alƙwari da sauran littattafai kuma ba littafin da aka ce karatun salada Allah yake maka sai alƙurani da kulle harafin hasana kowane harafi da Allah zai sa rubuta ma lada ƙurani ne dan wannan abin nan kuma ƙurani muta'abbidun bi tilawatihi ne kana tilawarsa kana yi wa Allah bauta ana baka lada duk wannan iya cikin alfarqu bainahum wa bain hadha alquran an fahimci wannan saboda alqurani Allah ya ce gashi ba a satil awwalin bane amma waɗancan idan ya tara su annadir bin haris yake karanta musu abin da ya kalato na labarai a faran a paris sai su dinga ganin kaman alkurani shi ma launa sha'ula kullu misli haza to malamai suna cewa a lokacin da manzon Allah ya zo da ayoyin da suke tahaddi da su in kun isa ku zo da qur'ani gabaɗin suka sa kasa ku zo bi ashri sori misli mafutara yace suka kasa fatu bi sura suka kasa sai Allah ce to in sun kasa ayoto a kuma ba za su yi ba to da yace ku zo da su din har in kun isa kuna da gaskiya to sai ce launa sha'u la kullu misla hada ai da mun ga dama da mun so irin cika bakin nan ai da mun zo da abin da yake kwatankwacin Qur'ani ya zo da irin takaddun da ya siyo a faran a Paris a Fasha ya dinga karanta to an san ƙarya ne an aika man muslimatul kazzab ne lokacin da manzon Allah ya zo yake karanta alkur'ani yake shiga kwakwalen kafirai hai ai mitin a ce tokar kowanne ya ƙara jin karatun nan har ma suke cewa la tasma'u li hadha alquran wala gawfihi la'allakum taglibun kar wanda ya ƙara zuwa ji wannan qur'ani ku kaurace masa ku kankuci idan dare yayi kuma sai su zo kowa ya lallabo ya ji idan asuba ta yi haske ya buzo sai a ga wannan a ga wannan kai waye kawo to kai ma waye kawo ka domin irin abin da alkurani da yake da na halawa da dalawa to suna nan suna nan sai musulma ya ce shi ma ya saukar masa da suratul fili yayi da manzon Allah ya ce akwai suratul fili an sa alam tara kai fa'ala bi asabi fili ke karantawa shi ma musulma ya ce da irin ta suratul fili mal fili mal filu laha zailun dawilu wa kurtumun dawilu kai daga cin abin ma ba ba dadi ma ba zaki ya ce wani ya yi daidai da alkurani bai daidai da alkurani su masu kace ka'i musulama wala ƙarya kake wannan ba ƙurani ba wala wannan ba ƙurani ba da ƙarya kake saboda ka ƙurani ya sha bamban da kowane littafi idan ka ɗauko wata sura sai ka ji ita kaɗai allah yake irin wannan tsarin karatun shi ita kaɗai kana fita kana shiga wani lokaci ita kaɗai irin wannan salon karatun yake da shi wani iya cikin abin da ƙurani ya yi fice da shi to ba a satiril awwali da bane in haza illa asatirul awwalin to Allah sai karyata su cewa ba asatirul awwalin bane na'am aya ta gaba
wa id qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijara فأمطر علينا حجارة من السماء
Allah yake cewa wa iz qalu allahumma ka tana lokacin da suka ce allahumma ya Allah allahumma badalan ne min ya Allah an gane ku tabdilul ya amiman ita wannan mim din ita take wakiltar ya maimakon ka ce ya Allah in ka ce allahumma ma dudde ne amma ba za ka ce ya allahumma ba zai yi ba a ka'idar larabci ba zai yi ba idan an ce allahumma ba za a ce ya allahu ba an fahimta ka tuna lokacin da suka ce allahumma ya allah daidai yake da ka ce ya allahu in kana haza huwal haqqa min indik in har wannan alqur'anin da muhammadu yake karantawa gaskiya ne daga gare ka an fahimta suka ce to fa amtir alaina hijaratan minas sama Allah kai mana ruwan duwar watsi daga sama a wa'itina bi azabin alim ko Allah ka zo mana da azaba mai radadi azabar ma mai radadi ku ji irin wata katubara mal irin wata magana ta rashin hankali irin wata magana ta wanda mutum cikakke ba zai yi ta ba har in qur'anin nan gaskiya ne da gare ka ya Allah to abinda su suke so Allah ka musu ruwan duwatsu daga sama ko ka kama su da azaba mai tsanani shine mu'lim azaba mu'ulima mai radadi malamai suna cewa wanda ya faɗi wannan magana shine Abu Jahil wanzu kuma sun ce shine An-Nadr bin al-Haris wanda ya faɗi wannan magana ta farko amma malaman tafsir sun farin jayarwa da kan Abu Jahil ya faɗi wannan magana har in abin da Muhammad yake karantawa gaskiya ne daga Allah to Allah ya yi mana ruwan duwatsu daga sama ko kuma Allah ka damƙe mu da azaba mai tsari da gare ka istihza'an suna faɗar wannan magana ta istihza'i ne wa ihaman ala basira da ainihin makancewar basira wa jizami bi butlani risalatihi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma kokarin bata da blackmailing na da'awar da manzon Allah ya zo da ita duk wanda aka masa irin wannan rantsuwar idan iya da karamin imani sai ya dauka abin gaskiya so kama sunan Allah kuma Allah ne ya saukar da alqur'ani kuma su ce in dai daga Allah yake Allah ka masa ruwan duwatsu daga sama wannan ai tabargaza ta kai tabargaza wannan kafircin ya kai kafirci shi ne wani yake cewa maimakon masu ce in kana haza huwal haka min indika fahadina ilayhi Allah idan wannan Qur'anin da gare ka yake Allah shirye mu zuwa gare shi in dai da gare kan yake to amma sun ka ce a'a fa amtir alaina hijaratan minas sama kamar da ruwan toro tsun azaba daga sama kama wannan ba wannan bane faro suna gaggauto azaba ta zo musu ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى ويستعجلونك بالعذاب م.
ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب م.
وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون Allah ce yastajunaka bil azab suna gaggau suna gaggawa azaba ta zo musu gaggawar azaba ta zo musu Allah ya ce walaula ajalin musamman laja'ahumul azab ba dan dai wani ajali da Allah yake da kansa ba na sai an mutu sai an je kiyama wallahi da azaba ta zo musu ba dan Allah yawa manzon Allah alfarma ba da ya nema a gunsa ta al'ummarsa ba dan wannan ajalin ba da laja'ahumul azab wallahi atanum baktatan wa hum la yash'urun da azaba ta zo ta kame su baktatan ba zato ba tsammani ta kama su lokacin ba su yi aune ba a ta ayar suke cewa ƙalu rabana ajillana qittana abla yawmil hisab ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب
suna cewa rabbana ajillana qittana qabla yawmil hisab Allah ka gaggauto mu da kason mu da rabon mu na azaba tun kafin ranar alkiyamati wannan duk irin cika baki ne da kurari na banza da wofi da ganin kamar abin ba gaske bane ko adawa ko tsananin gaba ko hasada da irin abin da manzon Allah ya zo da shi amma ƙarya suke so san gaskiya ne mutanen annabi shu'aibu alaihi salam da yake musu wa'azi game da su zama to masu kyautata awo awo da aunarwa kasu cuci mutane game da sun zo su yanka yagunsu Allah ce auful kaila wala takunu minal muqsirina أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين muje وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ƙarshe واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت إن كنت من الصادقين mutanen annabi shaibu alaihi salam su ma sun taba irin wannan magana lokacin da Allah ta'ala ya turo shi yake ce musu auful kayla wala takunu minal muqsirin ku cika mizanin au kar ku zamto cikin masu tauye mudu wazinu bil qistatil mustaqim ku auna wa mutane kaya da ma'au da abin au tsayayye wala tabkasu nasu ashiyahu wala ta'asu fil ardi mufsidin wattaqul ladhi khalaqakum wal jibillatal awwalin ku ji tsoron Allah da ya halice ku da halittar da ya halitta a bai aljibilla shine al'umma irin al'ummatan da Allah ya halitta a baya ku ji tsoron Allah ne wannan wata kullari kalon wadda kalu inda ma anta minal musahharin suka ce wannan wannan ai amma sihiri ai ai tunan tsafi ka ai wannan abin da kake ai mai hankali cikakke ba zai yi ba suka ce inda ma anta minal musahharin sai ce ma anta saka ma wa mako wa ma anta nan ma anta sai ban kasance ni daga cikin wanda aka tsafi ba ba na cikin wanda aka yi wasiri wa ma anta minal musahharin ba na cikin wanda aka tsafe suka zama ba su da hankali da ƙarshe suke cewa fa'asƙid alaina kisafa minan sama in kunta minan sadiki wannan abin da ka zo da shi in gaskiya ne to sama ta mana ruwan wutar azaba ne daga tsakaki mutanen annabi shaibu sun faɗa su ma kafiran lokacin manzon Allah sun faɗa al-kufru billahi wahida haka suka ce shi kafirci tsari iri ɗaya ne dama tsarin su ɗaya ne da na da da na yanzu duk tsarin su ɗaya ne musamman manufarsu akan bata musulunci manufarsu akan dakushe kaifin addinin Allah manufarsu akan takurawa musulmi bayan Allah duk manufarsu da yaci to irin wannan katubara suke fada cewa in kana haza huwa laqamin indika fa amtir alaina Allah kai mana ruwa na tsakon kwanin azaba ko kuma ka damke mu da azaba mai tsani da gare ka Abu Jahil ya faɗi wannan shine wata rana wani behude sun gamu da abu safiyan sai ke cani ban taba ganin wawayen mutane irin mutanen ka ba behude ke faɗa abu safiyan wannan sai abu safiyan ke ce me suka yi mutanen nawa sai yake cewa ai su ne suka ce Allahumma in kana haza huwa al-haqq fa amtir alaina hijatan min sama mutanen ka ne qurayshawa suka faɗi wannan Allah in wannan Qur'anin da gare yake imana ruwan azaba daga sama behude yake ganin wautar su me yasa suka yi wannan sai shi ma abu sami ni ko ban taba ganin jahilan mutane irin mutanen gaba an gane ko ilimi da ilimi ya haɗu kenan sai yake cewa mutanen ka ne fa Allah ya tseratar da su daga fir'auna ga sunan ruwan a jikinsu ma bai bushe ba suna tsallaka wannan kogin suka ce ya musa ja'alana ilahan kama lahum aliha qala innakum qawmun tajhalun annabi musa ma sa mana allah mana irin yadda waɗancan suke da allah bayan allah gaske sa mana wannan yau da jahilci ne babu shakka mutanen abu sabai sun yi wauta su ma mutanen yahudawa sun yi jahilci kowanne sun yi iya nasa wajen jahilci din an fahimci wannan to wannan shine irin abin da allah ta'ala yake zare taimakonsa ga ɗan adam in dai ɗan adam mai kato ɓara ne mai cika baki ne to allah iya ɗauke hannunsa da kansa ba ruwan allah da shi da sun yi tawazi'u sun kaskantar da kai sun kyautata lafazi akwai yiwuwar Allah shirye su Allah idan wannan alƙur'anin da gare ki yake Allah shirye da mu shi in kuma daga wanin ka yake Allah nuna mana gaskiya mu gane wani ayi addu'a ce misali ga wanda yake shakka ga alƙur'ani din to amma suka ce Allah in daga gare ka ƙur'anin yake to azaban nan da muke jin labarin ta irin da muke so Allah kai mana daga sama an fahimta sai Allah ya murɗe zuciyar tasu ya ƙe ƙasar da ita ya hana su kamar imani kuma ko a yanzu ya uwa dan Allah ya ma ni'ima ta dukiya ko ta mulki cika baki ba naka bane Allah zai iya kwace taimakon ka taimakon sai barka da abin kawai ka dinga balanda kana tabar gaza baka sani ba duk abin da Allah ya baka in Allah bai sa ma taimakon sa ciki ba abin zai iya zama halaka gare ka ko wani irin abu ne ko menene shi ga bil amina ba'ura shi ilimi yake takama yake tawazu Allah ya halaka shi da ilimi ilimi dai Allah ya ce na bashi ayoyi da gare mu amma Allah ya halaka shi ba tawazu ba kaskantar da kai ga karuna talaka ne talakan talak lokacin annabi Musa alaihi salam aka bashi dukiya yayi girman kai yake tawazu Allah ya halaka da shi ga Abu Jahil yake tawazu bi manzon Allah domin iya ganin dan kabilar sa ne an haife shi a gaban sa ya fito daga gidan talakawa bahi da maraya ne ya wula ya rera irin asalin manzon Allah sai Allah ya ke kasar da zuciya sai karbar ibani saboda ko a yau musamman abin da ya shafi 'yan siyasa karka zamto kana batawa ne don ka samu jama'a ba don ka yi ƙoƙarin allah ya baka dama ka gyara wani kuskuren ba karka mai da kuskuren wani abin talla da ɓata shi a gun mutane kai kuma niyyarka ba ta gyara ba ne an fahimci maganar wannan in allah ya baka sai ka kasa shi nawa aka yi ai iya cikin abin da ya sa wannan gwamnatin ta tarayya ta kasa samun nasara ta zo da wani abu na cika baki da alfahari to sai Allah ya zare taimakonsa daga cikinsu ya bar su kawai wannan shi ne gaskiyar magana a lokacin da aka naɗa muhammadu sunusu na biyu sarkin kano wanda ya sauka aka sauke shi ko da ke an ce ba a ce murabus ko in ka ce murabus to sai a cire ka a mukamin ka a kaduna to mu nan ba wani mukamin da muke da shi mukamin mana Allah ne ba za ka iya cirewa ba Allah ku sai ga Qur'an ce tsohon sarki ba shikenan ba sai me kuma yawa saboda sarkin da aka cire marabus lokacin da aka cire shi an gane ko a lokacin mai girma janar Muhammadu Buhari ya je gun ana dab da zaben 2015 sai wani dan jarida yake tambayar sa idan Allah ya sa ka zama shugaban kasa ya za ka yi takala din kitsin Boko Haram wallahi yana tafiya yake daga ni what is Boko Haram what is Boko Haram me boko haram kuma me boko haram ko tsayawa bai ba kaga a lokacin da ya tsaya ce to insha Allah za mu nemi taimakon Allah akan su ya bal Allah bai nasara amma yayi an directing abu ya ganin abu ne kawai bai fi kibtawa abu da bismillah gonsa ba to sai Allah ya toshe duk basirar da za a yi maganin abin ya bari da dabararsa sau daga wannan iyacin abin da da yawa daga cikin 'yan siyasa ba su gane shi ba in za ka tallata kanka ka tallata manubobinka amma in za ka soke wani dan a zaɓe ka wallahi sai ka kasa shi wani shi ne gaskiyar magana waɗanda suka hau madafin iko a wancan lokaci sun yi tattalla da kitsin insecurity ai ai ba tsaro ai ba tsaro ai ba tsaro to da jiyan da yanzu wane ne barin tsara ba da gaskiya mana ai gaskiya muke faɗa in tallata wace ai mun tallata su ai ko mun tallata su ba an gaskiya ta zo dole a faɗe ta aka yi tattalla da kushe tsohuwar gwamnati akan kitsin boko haram to yanzu bayan boko haram din ga yan kidnapping sun bayyana ga yan bandits ga ga yan bindigar jeji ga yan waye duk wannan sai bayan wancan kitsin san wannan suka faru kuma kowanne bala'i ne ya dan uwansa bala'i saboda ka kira ga ko kowace irin kujera ce in dai kace zaka kushe abin da wani yayi dan kai ka haugun wallahi tallahi sai ka kasa shi wannan mujarrab ne ka gwada wannan ka gani wani bai iya ba ai su wani basu iya ba ai mu za mu iya ai basu iya ba ai kaza kaza ku zo ku rike goro wallahi sun kasa su a kowane irin al'amari ne ko na addini ko na mulki ko na rayuwa Allah kadai shi ke da wannan sufatattun batsa da dabin kasa amma kai ana so ka yi tawazi ka kaskantar da kanka ai muna neman taimako a gun Allah in Allah ya bamu da ikon Allah da taimako ta zaki wala ta kulan li shay'in inni fa'il gadan zalika illa insha Allah a dinga sa Allah a ciki musamman kamar shi shugaban kasa muna masa fatan alkhairi ba wanda aka yi wa addu'a single fasin da ya kasa na gaban Muhammadu Buhari babu shi lokacin da aka ingila ya tafi ingila jinya in shi'a suna ta yanke yanke shanu da raguna ba zai da ba ai ya mutu a can haka suka dinga yi mana akwai mai rantsuwa da abin da zai kai shi ba zai dawo ba sai dai a mace har an fara zuwa kamun kafagun usman baji ana neman vice president duk kuma ta wannan ne amma aka yi ta addu'a a mimbarin juma'a ne alƙunutu ne Allah ka biya wannan bawan Allah lafiya kuma Allah ya bashi lafiya ya dawo yanzu me yace basira ce ta toshe masa kunne ba zai sa wannan kalubalen a ce ya addu'a ba kun taba ji sun ce sun yi addu'a sai dai ai mun ba jami'an tsaro su ɗau matakin gaggawa to shi wannan an faɗa ta fi shuru masaki yayi an faɗa ta fa girga kai da kafi kowa sanin muhimmancin addu'a ka zo ka tinkari wannan bala'in da addu'a mana akwai abin da kafin Allah ne inda wani mutum ɗaya da ya san daɗin addu'a da muhimmancin ta wallahi bayan Muhammadu Buhari ke biya ka sanna ba talakan da baya masa addu'a kuma addu'a ce ta kashi wannan matsayin da yake ka yanzu amma kunnan ke toshe idan ke makance ka kasa gane me Allah yake nufi wajen tawazu da kaskantar da kai da ayi addu'a akan dukkan wani bala'i Allah ya dankofe ya kasa da shi amma basirar ta toshe idan ya makance wannan rashin basira ne gaskiya rashin basira ne duk abin da zaka yi ka dawo zuwa ga Allah Allah nan la ta'khudhu sinatun wala nawm bayan gigidi baya bacci kuma in aka roƙe ta tawazu zai amsa duk abin da kuke ganin ba zai yi ba kai ne kake ganin ba zai yi ba amma kun Allah ya yi ya gama cikin ibtawar ido Allah zai gama komai da komai a cikin al'amarin shi kun fa yakun amma duk basira da duk wani wayo da waye duk an yi an yi an gama ba abin da ya canja kuma ga cin sannan ku dawo zuwa ga Allah ku kama Allah kama Allah shine maganin dukkan wata musiba saka ce in kana haza huwa al min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i wa itina bi adabin alim na'am ayata gama وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله يتي وما كان الله معذبهم ليعذبهم وأنت فيهم ai waɗancan masu cika bakin masu cewa a wa'itina bi azabin alim fa amtsar alai hijaratan minas sama kamana ruwan tsakonkwanin azaba daga sama ko ka kama mu da wata azaba mai radadi sai Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim ai duk cika bakin su Allah ba zai musu azaba irin ta istisali ba irin azaba da aka yi mutanen annabi Lutu mutanen annabi Salihu mutanen annabi Shu'aibu Fir'auna da mutanansa irin wannan azabar ne Allah ba zai muku ba matakar manzon Allah yana nan sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya bashi wannan amanar duk cika baki ku je ku tai inna rabbaka labil mirsad ubangijin ka iya da ma dakata kowa zai gama yaje same shi amma duk abin da za ku yi da cika baki amma ku azaba ta fadaya yanda aka dirka ki al'ummatan baya da suka kibin Allah da manzannin su to Allah ba zai muku wannan ba wa ma kana lahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana lahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun matukar akwai masu istighfari a cikin to Allah ba zai muku azaba ba ba fa kudin ake a'a a cikin kudin a al'ummar da kuke raye a cikin ta akwai bayin Allah masu neman gafara Allah dare da rana dalilin su Allah ba zai muku azaba ba an fahimta na ibn ashur a cikin tafsirin sai yake cewa haza ilahun bi karamati rasulillah wannan Allah iya bayyana iya tallata karamar manzon Allah wannan karamar gaskiya kenan ba karama ciwa-ciwa ba ku karama ta gaskiya min inda Allah kenan Allah iya bayyana karamar manzon Allah a wannan aya alayhi salatu wassalam an fahimta sallallahu alaihi wasallam indahu anan gun Allah din Allah yana nuna matsayin manzon Allah da martabarsa duk irin tabargazar da za su yi to Allah ya ce ba zai halakar da su a lokacin matakar karanan ya rasulullah amma mun ji annabi Musa iyanan aka halakar da Fir'auna da mutanansa annabi Shaibu iyanan aka hattin tsirar da mutanansa annabi Lut iyanan aka kifar da mutanansa duk annabawa suna nan da ransu Allah ya kone al'ummatansu gaba daya amma Allah yayi wa manzon Allah alƙawari matukar kana nan to ma kana la yu'azibahu Allah sai dai kawo lamul qasam wallahi Allah ba zai musu azaba ba matukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daraja ce ne kima da karama لأنه جعل وجوده بين زهراني المشركين بين رمضان الله تكاني مشركي ما استحقاقهم الإقام bayan sun cancanci Allah ya masa hukuma ya zama sababan fita aqidil azab ya zama to sababi ne jirkin ta ya musu azab manzon Allah yana nan to ba wanda za a turo mala'ika ya halaka shi a duniya babu sai dai ka gama tabargazar ka ka mutu kuma Allah ta'ala ya damke ka an fahimci wannan in dai manzon Allah yana nan to bayan da za a yi musu azaba irin azabar fadaya wa hadhihi mukrima akramahu Allah bihi nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn ashur yake cewa wannan karama ce da Allah ya karrama manzon Allah da ita faj'ala wujudihi fi makanin mani'an min nuzulil azab ya sanya kasancewar manzon Allah a duniya to ya zama to abin da zai hana azaba ta sauka wancan sun tauye mizani wajen awo sun cuci mutane Allah ya halakar da su waɗancan sun yi luwatsi mutane annabi lut Allah ya halakar da su waɗancan sun ƙaryata fir'auna yayi kaza duk irin wancan laifukan ba wanda ba a yin sa a yau amma Allah bai halakar da wannan al'umma ba domin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wama kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun kuma Allah yace ko da manzon Allah baya nan ya koma gari ni matakar akwai bayin Allah suna istighfari to wannan zai hana Allah ya muku azaba akwai ruwaya guda biyu daga Abu Musa al-Ash'ari daya ɗaya kuma daga Abdullahi dan Abbas yace yace suke cewa kana fihim amanan mun kasance lokacin da manzon Allah yana nan mana abin aminta guda biyu muna da wata amanoni guda biyu ita ce manzon Allah da istighfari to da manzon Allah ya koma gala sai aka bar mana istighfari fa zahaba amanatun wa baqi amanatun ukhra wannan amincin ɗaya ya tafi ɗaya kuma yana nan har iya misa yasa istighfari ya bayin Allah ba abin wasa bane kuma bayin Allah talakawan almajiran da suka zama to ba su da kima abun wa'ansu daga cikin mutanen yau sharholiyar da kake da kudin naka da mulkinka dalilinsu ne wallahi dalilinsu ne inda za su kame su masu zama 'yan banza irin kowa da kowa to iskar ni'imar duniyar ma ba za ka shage ta ba ɗalin zaman lafiyan da muka rina ba wanda zai ji shi yasa abdullahi dan abbas ya rawaito yake can manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kun ga da a wannan da ake yi qala allah qala rasul yace wallahi ita ce zana duniya lafiya ba dan ana karanta alkur'ani da hadisan manzon Allah ana yi wa mutane bayani ba to da irin damkar da Allah zai wa al'umman nan tafi wannan tsanani da sai an rasa wanda zai nutse zauna lafiya a wannan kasa mai mulkin da mai kudin da mai kaza din dan iskar da ake sha da wannan fankamar da ake wallahi ba mai yi Allah zai iya damkar ku ta gunda ba ku sani ba hadisi iya cikin hatta mai bulugul maram da riyadu salihin duk sun kawo cewa manzan Allah yake cewa ba don kuna umarni da kyakkyawa kuna hani da mummuna to da Allah ya turo muku ta azaba da gari sun mata da auna hufa lai su jaba laku ku dinga daga hannu kuna roƙon Allah Allah ba zai dauki azaba ba ba don al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar talakawan da suke kwana mustaghfirin bil ashar din nan su hana idan su bace suna ta istighfari to dalilin su yana sa Allah ya mana ruwan sama dalilin su Allah ta'ala yana ba mu zaman lafiya dalilin su muna amintuwa har kasan nan gidanka ne nan gonarka ce nan shagonka ne wannan ɗanka ne wallahi dalilin talakawa bayin Allah masu mai da al'amuran zuwa ga Allah dalilin su muke samu wannan ni'imar amma in dan ta mutanen banzan ne da Allah ya dauki ruwan sama daga sama gaba daya ba wanda isa ya hukumi zungurin ruwan ba zai yi ba an fahimci wannan saboda ka lalle ilalla bayin Allah masu hangen nesa a wannan rayuwar to wulakanta dan adam ba nasu bane duk inda ka kai da talauci duk inda ka kai da babu kai babun wulakantawa bane alfahari ba inda yake kai mutum illa nadama illa hasara Allah kadai ya barwa kansa wannan siffar walahul kibriya'u fi samawati wal ardi wa huwal azizul hakim Allah shine mai birin kasa mai cika da tumbatsa shi kadai yake da wannan siffar amma yau an suna neman sa aro wannan rigar ta Allah sawa kansu mu an isa mana haka ai mun gaji kaza ai jinin mu ne jinin kaɗin banza jinin kaɗin wofi jinin kaɗin da ba za ka yi tafiyar mutum goma sha biyar mai kaɗa da arni a cikinsa kuma haka ba ne kakanka ka ƙirga na goma sha biyar kaka zama wani ƙasur gumin ba ma guje a ciki to amma ai mu jininmu ne haka wuce ai mun gaji wannan ai irinmu ne irin abin da ƙaru ne yake na Allah ya halaka shi suka ce mai inna Allah la yuhibbul farihin sai ce inna ma utituhu ala ilmin indi da ƙarshe Allah ya ce fa kasabna bihi wa bidaril ard Allah ya halaka da duk abin da ya malaka Allah ya nitsar da su a ƙasar shafi su gaba da Allah baya son girman kai Allah baya son girman kai Allah baya son masu taba gaza duk abin da Allah ya baka kai tawadu sai Allah ya taimake ka cika baki da fankama ba naka bane shi yasa hadisin Anas dan Malik wanda iya cikin Bukhari manzon Allah da yace salasun munjiyat da yace salasun muhlikat da yazo wajen salasun muhlikat sai yake cewa hawa mutaba wa shuhun mutsa wa ijazul mar'u bi nafsi da jiji da kai suna cikin hanyoyin halaka mutum ya zamto ba tawazu a ranar tsarin zama kaskantar da kai sai fan kama da cika baki wannan ba tsarin musulmai bane ba tsarin mu'mini bane wannan ba tsarin ahlus sunna bane wannan tsarin fajirai yahudawa kenan su ne masu cika baki wanda ba sa yi wa Allah da'a ba sa yi wa manzannin su biyayya an fahimci wannan saboda ka Allah ta'ala yake cewa Allah ba zai halakar da su matukar manzon Allah yana cikin su kuma Allah ta'ala ba zai musu azaba ba matukar akwai masu istighfari a cikin su Abdullahi dan Abbas wata ruwaya daga gare shi yake cewa mutanen lokacin da aka yi hijira aka taho daga Makka aka tafi Madina to an bar al-mustad'afina min rijali wan nisa a cikin gari Makka to su waɗannan din sun zo suna ta istighfari a gari Makka wanda ba su da ikon su tafi gari Madina a lokacin to sai dan Abbas yake cewa dalilin waɗannan sai Allah ya sa bi halakar da maka a lokacin ba akwai mustatsafi na min rijali wa nisa la yastati'una hila wa la yahtaduna sabila ba su da dabara ba su da ikon tafiya Madina a lokacin to sun zauna suna ta roƙon Allah suna ta istighfari sai Allah ya zaunar da maka lafiya har ma ta zo ta dawo karkashin musulunci gaba daya wannan ruwaya ce daga Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi na ma ya ci gaba da وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون
Allah ya ce wa ma lahum Allah yu'adhibuhum Allah me ke gare su kuma Allah ba zai musu azaba ba can an ce wa ma kana wal yu'adhibuhum wa anta fihim nan kuma an ce wa ma lahum Allah yu'adhibuhum Allah to waccan azabar daban wannan daban waccan ta farko azabul istisal azaban tumbikewa gaba ɗaya a shafe mutane a bayan ƙasa an fahimta kamar yadda aka yi wa al'ummatan da suka gabata wansu tsawa wa'ansu iska wa'ansu ruwa duka da irin nau'in da Allah ya halakar da su to shine Allah ya ce ba zai yi wa al'ummar manzon Allah wannan ba amma ɗanɗana musu azaba a fagen yaki Allah bai yi alƙawarin ba zai yi wannan ba ko Allah ya turo wata ja'ifa ko tsadar rayuwa ko wata annoba ko wata bala'i to Allah bai yi alƙawarin zai kare wannan al'umma daga wannan ba to wannan azaba ta biyu kenan wa ma lahum Allah yu'azzibuhum Allah bisayfi wad darar Allah me ke gare su Allah ba zai musu azaba ba a kama su a ɗaure su a yaƙe su a karkashe su wa hum yasudduna anil masjidil haram alladi sun kasance suna toshe hanya domin aje ayi aiwa Allah ibada a cikin baitul haram akwai sa'ad bin mu'az akwai umayyah bin khalaf umayyah bin khalaf ba quraishi ne kafiri ne a garin makka amma suna da abuta da sa'ad bin mu'az sa'ad bin mu'az kuma ba sahabi ne sahabi ne wanda har manzon Allah ke cewa istazzal arsh min mauti sa'ad bin mu'az al'arshin Allah sai da ya girgiza lokacin da sa'ad bin mu'az ya mutu domin kimarsa da darajar sagon Allah har manzon Allah ke cewa sahabbai saba'in ne suka sauko rakiya wajen ɗaukar ran sa'ad bin mu'az har manzon Allah ke cewa da da ran da kabari ba zai matse shi ba to da sa'ad bin mu'az ne la hawla wala quwwata illa billahi al-aziz mutumin da al'arshin Allah ya girgiza ba mala'ikun rahama 70 suka rako mala'ikan daukar rai aka dauki ransa aka tafi da yi sama amma shi ma manzon Allah ce sai kabari ya matsa shi sanan ya sake shi ina wanda ka wanda ka zo a lokacin Buhari to kai da yayi wanda wanda ya cancanta kabari ya matsa ka kenan an fahimci wannan saboda ga su waɗancan sun zauna da manzan Allah Allah ya saukar da wahayin tsarkake su amma ga abin da manzan Allah yake bada sai kabari ya matsa sa ne ya sake shi saboda ka kabari abin tsoro ne ya bayin Allah wallahi tallahi ka yi tsoron kabari kabar na iya na iya jira kowa zai same shi an binne wani bawan Allah manzan Allah ya tsaya kan kabarin ya ce limisili haza fali amalil amilu saboda irin wannan ranar a tona rami a saka abin ne kai yakin girki ran da ba wayo ba dibara ba najeriyanci ba wa ka sani waye san ka gaskiya da gaskiya za ta yi aiki ko don gudun wannan yinin kai aikin kirki ba wata rana usman dan affan Allah ya kare yadda da shi an binne wata gawa shi ma ya tsaya yake ta kuka har gemun sai jika da hawaye sai wani sabi ke cewa ma ya baki ki ya usman bin affan me yasa ka kuka yace me yasa ba zan yi kuka ba kuwa domin naji manzon Allah yana cewa al-khabara awwalu manazil al-akhirah kabari shine farkon masaukin lahira idan kabari yayi kyau to abin da ke gaban sa yafi kyau idan kabari yayi muni abin da ke gaban sa yafi muni haka Usman yace yaji manzon Allah ya faɗi wannan sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan Allah ta'ala yake cewa Allah zai azabtar da su gashirin ya sidduna adal masjid haram to shi wancan sahabi sa'ad bin mu'az idan wa umayyatu bin khalaf yazo zai wuce ta madina iya zuwa gidansa abota ce tun suna gare maka sakon abota yazo ya dan wani ya wuce inda zai je shi ma wata rana sa'ad bin mu'az idan ya je maka iya zuwa gidan umayyatu bin khalaf suna da amantaka to wata ran da ya je maka sai ya ce iya so ya je yi umara sai yake cewa to amma ban dan lokaci ya je dawo ya je zagaye ka'aba a lokacin bai ga manya-manyan arna agun ba sai ce zo mu ci da suka je sun ya fara dawafi sai ga Abu Jahl ya fito sai ce ma haza wancan waye sai shi Umayya yake cewa ai Sa'ad bin Mu'az ne shi waye kawo shi na sai ce guna yazo aboki na ne sai kalle ya ce wallahi laulal abun nasar ana yi wa shi umayya da wannan kinayar abu safwan kai laula abi laula abi safwan ba dan shi abu safwan ba umayya bin khalaf wallahi da ba kuma gida lafiya ba abu jahil ya fada wa sa'ad bin mu'az ba dan ka zo da wannan ba wallahi da ba kuma gida lafiya ba kaga wa mai su duna adil mazlil haram kenan suna hana mutane zuwa su yi wa Allah ta'ala ibada a dakin sa to Allah ya ce saboda mai ba zai musu azaba ba a kai su a badar a yaƙe su azabin min indi ya obi aidina dole ta sauka a kan saboda mai ya su duna anil masjidil haram suna toshe mutane su hana su zuwa ɗakin Allah su ibada an fahimta wa ma kanu auliya'a kuma su ba su kasance majminta al'amarin ɗakin ba ba yanda za a yi mushiriki ya zama majmincin al'amarin ɗakin Allah ba zai yi ba suna ganin nasu ne a garinsu yake yan ƙasa ne da sauransu suna ganin nasu ne sai Allah ya ce a'a ai duk a makan aka haife ku amma in ku ba musulmai ba ne ɗakin Allah ba na ku ba ne ɗakin Allah na musulmai ne ya sa malamai ma suke ta kaiwa da kawowa su saudiya a yanzu to Allah da ya ƙaddara su ne wanda ɗakin yake gari suna kula da shi amma mallakarsa na dukkan musulman duniya ne ba yanda za a ce sun hana aje a yi wa Allah ibada a can ba zai yi ba an fahimta domin mallakawar ba ta zuba ce mallakar ta dukkan musulman duniya ce gaba daya an fahimci nan haka an su malamai suke fada wallahu alam saboda ka Allah ta'ala yake cewa wa hum yasudduna anil masjidil harami wa makanu awliya ba su kasance majibinta al'amarin shi dakin Allah ba bayan da za a yi arne ya zama to majibincin al'amarin dakin Allah ba zai yi ba yasa babban kuskuren da aka tabka a lokacin da ake kokarin gyara masallacin Sultan Bello na Sokoto lokacin obasanjo yana mulki aka bai ne wai shi ne ciyaman na kwamitin masallaci kai ka ta lalacewa don allah da adam a samu arne kirista a ce wai shi ne zai jagoranci kwamitin gyara masallaci wadda ya shugaban kasa ne ana kwaɗe zai ba da wani abu wannan wannan wannan bai yi ba bai yi ba bai yi ba da a ce arne zai jagoranci musulmi wajen gina masallaci kwara a yi sallan a dandamalin kasa kwara a ce ba ma masallacin ko na karama ba ba a yi sallar a waje manzan allah masallacin sa ruwa ne yake jika mutane suna sallah sai mai kuma a ciki so daga bayan da za a yi arne ya zo ya bada wata gudunmawa Allah ya karba ba zai yi ba duk abin da suka inda ya shafi addini ba ruwan Allah da shi Allah ya raba wannan tsakanin mu'amalar yau da gobe ku yi da su sai da siyarwa makotaka wani abu da siyasa ku je ku dinga kwatsa kuna yi da su amma abin da ya shafi addinin ka ba kai ba su Allah ya riga ya ja layi da kansa kawai wa makanu awliya'a ba su kasance majibinta al'amarin dakin Allah ba in awliya'uhu ilal muttaqun majibinta al'amarin ɗakin Allah masu takawa ne sahabbai ne muminai ne masu imani su ne majibinta al'amarin ɗakin Allah in auliya uhu ilil mutakuna walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai yawancin su inji Allah ba su da ilimi ba su sani ba sun dau abin gado ne sun abin kasanci ne sun dau abin mallaka ce a'a Allah ta'ala a cikin tsarin sa duk abin da ya aji a bayan ƙasa dukkan musulmi iya da haƙi a kansa yasa manzo Allah ya ce la farqa bainal ajami wal arabi babu bambanci a cikin addini game da farin fata ko bakin fata bambanci shine wai ba tsoron Allah a takawa hauna inna akramakum inda la yatakaku an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace ina ganin zamu tsaya anan ana mana ishara lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure Allah ta'ala ya fi mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya samu yi lafiya mu gama lafiya waɗanda suke neman addu'o'inmu muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu da nasu gaba ɗaya marasa lafiyarmu a gida ko asibiti muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya muna roƙon Allah ta'ala wannan ƙasa ta mu ya zauna mana da ita lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da yake faruwa na rashin tsaro da rashin zaman lafiya muna kai koki gaban Allah ta'ala Allah ya mana maganin sa Allah mun kaskantar da kanmu Allah ta'ala kai mana maganin wannan musibu ya Allah Allah ka ba mu da mana mai albarka Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka azurta mu da tsoronka da bin manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka shiryar da mu da zuriyar mu ya Allah ka dora mu a tabarki madidici masu taimakon addini a duk inda suke Allah ya taimake su masu yi mana zagon ƙasa kuma Allah ta'ala kai mana maganin su duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da shi gidansa lafiya Allah ka biya mu da bukatun mu na alkhairi kuma ka ba mu ladan da ake samu wajen karanta alkur'ani ka samu yi lafiya mu gama lafiya wa alaikum assalam eh haka ne manzo Allah ne faɗa duk wanda aka sashi a kabri ya matse shi sannan sai sannan ya sake shi amma mutumin kirki ne ya sake shi kenan amma mutum banza ne ta zarce za a yi shi kenan a shi ne gaskiyar magana in mutum banza ta zarce za a yi kawai daga wannan matsar haƙarƙararsa ko na ƙashi ya saba mazan Allah da shi ƙasar nan za a ce ta matso da ta nan so haɗe shi a guda amma in bawan Allah ne ana sa shi kabarin in ya matse shi za a ce to ya sake shi sannan kuma mai tambayo in ya ba da amsa ya zauna lafiya in bai ba da amsa ba kuma ya shiga uku Allah ya tsare mu yawa azabar kabari tana nan a rubuce a littafai saboda haka mu kiyaye ta daga cikin babban abin da yake sabbaba azabar kabari akwai annabimanci annabimanci hadawa na da wani hada wancan da wancan magana gulma ta dinga yawo a cikin mutane tana son sabbaba azabar kabari manzon Allah ne faɗi wannan fitsari a ko'ina ba tsarkake kai ba ba suturta kai shi ma iya kawo azabar kabari haka manzon Allah ya ce ya ga wasu kabari guda biyu ce ana musu azaba yanzu haka amma abin da ya sake musu azaba abin a ganin idan ku ba bai girma ba ne ba ɗaya annamimi ne iya yau da annamimanci ɗaya kuma baya tsarkaka an yi fitsari haka ne yake tashi bai gama bai tashi ta mazala ya tabbatar da ana musu azaba daga cin abin da yake azaba kabari a kansa akwai cin haƙƙin mutane idan kana cin haƙƙin mutane wallahi ba za ka zauna lafiya a kabari ba ba zai yi ba an fahimci wannan da kyau ko saboda ka in kana jin tsoron azabar kabari mutum yake yawa waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa ya yafi mana kusakuranmu gaba da fa subhanaka allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta muna yi wa marasa lafiyar ma Allah ya ba su lafiya sarkin Hausawa Allah ya kara ma lafiya da kai da sauran marasa lafiyar ma gida da asibiti akwai Dr. Adamu Abba wanda jiya an masa aiki bayan ya samu hadarin mota ya kare a hannu jiya litinin an masa aiki kuma muna fatan Allah ya ba shi lafiya Allah ya sa an masa aiki a sa kuma Allah ta'ala ya ba shi lafiya da dukkan marasa lafiyar ma gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله